إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in wa musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a wannan hidi na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku da bin Abdullah Allah mana muwafaka yan wa gashi yau muna sha hudu ga wata na Jumadal Akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da takwas ga wata na biyu shekara dubu biyu da ishirin Allah mana muwafaka سنة رماوي إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين sai wannan mai tambaya yana cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku abin da yake tambaya shine wai kamar mutum yana da yayan shi wai iya iya saki mishi mata shi kane ne ya iya saki matar wanshi to kahin nan masala masu kira za ku kira ta lambobi kamar haka imma lamba ta yartar mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 sankant karande Allah mana mafaka wannan su ne lambobin za a kira insha Allah to yan uwa masalar kaine ya saki matarwa akwai wata shari'a ta al'ada ko hukunci na al'ada wasu al'adu a wasu wurare a wajajenmu cewa kaine yana iya sakin matarwa amma wa bai sakin ta kaine duwannan kitabar ra'asi ne littahi ne na jahiliya ba musulunci ba ne ba a musulunci ba mai sakar maka matarka sai kai ka saki ba mai sakar maka matarka sai kai in ka saki shine miji shine ke da damar saki ko ya maida a ƙarƙashin wannan kowa ko ƙanin kai ko uba inda wani uba zai iya sakin ɗan wani matar ɗa da Amr bin Khattab radiyallahu anhu da ya saki mata Abdullah. An waye gari Abdullahi wata mata shi iya santa Umar bai san ya neme ta. Umar ya yi sake ta ce la. Abdullahi ya saki wani mata kai. Umar ya ce a sake ta Abdullahi ya saki wani mata. Ƙarshe har ta kai su ga wajen zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ya kai karan Abdullahi ga abin da yake ciki. kaga anan inda har uba iya uzurin saki ba ta kira yawan shari'a ma manzan da hukunci ma ƙarshe dai sai manzan ma abdullahi shawara ka yi ɗaya ga babanka shi kenan kenan kaga kenan uba ma bai saki mata ɗa balle maganar shi ƙane suka maka matarka kowa suka maka matarka ba mai sakin ta wani kowa saki ta shi wannan al'ada ce ko da yayi ba ta saku ba sai in kai mijinka ce ina tabbatar da sakin wannan yayi amma haka kurin ina kina al'ada kullum kana ce ya saki matarka kowa ta saki matarka ta mai wanda yi tsakanin su ba mai saka ta saki bai saku ba ko ya saki bai saku ba sai in mijin da kanshi ya tabbatar da abin wannan wani yan washi ne hatta yan wa a wajen shari'a shari'a kanta ana diba cancanta ana diba shari'a misali an diba wani haƙƙi na armi babu an buga babu shari'a take saka maka armi ba alƙali ba ko alƙali ya saki ya kashe armi ba da hujja ba armi bai ba sai yadda haƙƙin shari'a wanda ta sa wani alƙalin ya sake wani mata za a kawo hukunci a ƙarƙashin wannan abu amma ko da alƙali ko da shari'a ba ya kashe mata ce an kashe maka alimi haka kurum wani kashe alimi haka nan kurum wani ma iya san mata yake ko ne kisan ta gan baki ma a sake ta ba ta sako ba sai in kai ka saki ko ka dokoki na shari'a ya tabbatar da wani mata misali kai namiji da misali kai arami kun baka da baka biya mata bukata misali ko babu rayuwa gaba ɗaya dai wannan iya dibin karkashin wani hukuncin ya ci araba su amma sakin mata ka gaskiyar magana ƙarni kowa ba mai sakin ta wani kowa ya dai saki tashi in kuwa wani saki sai shi mai mata in ya ce ya tabbatar ta kwa saki ki tabbata wallawa alam na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya mutum ne ya rasu bai da uwa bai da yaya bai- kenan bai da sama bai da ƙasa amma ya bar yan uwan shi kala kamar kala uku akwai wanda suke yan uwa daban akwai waɗanda suke shaƙiƙai akwai kuma waɗanda suke yan uba to wai ya za a yi rabon gado a hausa an kace yan uwa duka yan uwa ne to duka yan uwa uwa ne.
ɗaya kenan ko akwai uwa ɗaya akwai uwa ɗaya akwai uba ɗaya akwai wanda yake uwa kuma ɗaya.
akwai uwa da uba ɗaya na'am kala uku to ah, shi yan uwa mas'alar wannan namun kiran da suke ta hausa gadon dariya ba ka asali ba ka reshe to a wannan hali yan uwa idan mutum irin wannan mutuwa sai yan uwa irin wannan da ya jiro uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya kaɗai shi Eh, mataƙa baka sama baka ƙasa da kuma gane mulki da kyau shi ɗan uwa uwa ɗaya diyan da ta yi in dai ba ka da uwaye ba ka da ɗiya ba a ba mai hana shi gado in shi ɗaya ne a ba shi ɗaya cikin shidda bai cinye daga daga biyu abin da ya sama za a ba su ɗaya cikin uku ko su ɗari ne kuma daga biyu abin da ya sama kurin ko mata da kuma ko maza su wani ɓangaren uwa da mata da maza duk ɗaya suke za a ba su gadon ka in baka da ɗiya baka da uwaye baka da uba za a ba su gadon ka in su biyu da zuwa sama za a ba su ɗaya cikin uku na gadon ka idan ɗaya ne a bashi ɗaya cikin shidda uwa ɗaya kenan wannan in dai baka da uwaye dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gare ka uwa gare ka shi ya ci gado shi kuma ɗan uwa ɗan uba
yi idan akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji uwa ɗaya uba ɗaya namiji na'am to ɗan uba ba shi da gado ka gane da kyau ɗan uba ba shi da gado in dai akwai uwa ɗaya uba ɗaya amma haka waye gari wa masu gadon shi ga uwa ɗaya ga uba ɗaya ɗan uba ɗaya ɗan uwa ɗaya za a raba dukiya su kaɗai gare shi ya mutu ga ɗan uban shi ɗaya ga uwa ɗaya shi ɗaya sai a raba dukiya gida shidda a ba uwa ɗaya ɗaya biyar a ba wa ɗan uba ya gunga muhimmancin dangantaka ta musulunci yadda yake al'adarmu yadda mutane suke ɓata dangantaka balle uwaye mata su cusa adawa ƙiyayya tsakanin ɗan uba alhali baka ɗan uwa kamar shi kaga wani uwa kuɗe ko uwa kuɗe da shi amma ga su biyu suka waye gari ka mutu ka bar uwa ɗaya guda ka bar uba guda guda ga su a jere amma shi ɗan uwa ya araba gida shidda a bashi ɗaya misali miliyan shidda ka bari ka bar ɗan uwa uwa ɗaya ɗan uwa uba ɗaya sai a ba ɗan uwa ka uku ɗaya a bashi ɗan miliyon miliyon ɗaya za a bashi ɗan uba a bashi miliyan biyar gaba ɗaya kwashe gaba ɗaya ya cinye dukiya gaba ɗaya shi kaga kenan kaga musulunci kenan kaga yanzu kai yan wata dangantaka ce da mutane da yawa mata kan ɗaukan kaso mai girma na yanke zumunci na ɓata zumunci na al'ada don uba ne shi da ɗan uba an kare a wani abubuwa ka huta shi da kanka abu ne nake na al'ada kuma mara kyau wani shi ɗan ubanci ɗan uwa ne kuma kusa mai kusa da kai kuma mai cin moriyarka na ka yin ɗan uba kaga anan ya yi uwa ɗaya amma inda aka waye gari uwa ɗaya uba ɗaya ga ɗan uba a ɗan uba bai gado amma shi ɗan uwa ɗaya ya gado kai a nan kuma shi uwa ɗaya ya gado ba mai ture shi mataka baka san shi kun ku da kyau shi uwa ɗaya in dai baka san baka ƙasa ba mai hana shi gado sai dai ka ɗan ko da yawa in shi ɗaya ne a ba shi ɗaya cikin shidda in su biyu ne a ba su a ba su a ba su ɗaya cikin uku kaga misali ka bar ka bar misali uwa ɗaya uba ɗaya misali su goma ka bar uwa ɗaya su biyu ko mata ne a jika ɗari uku sai a ba uwa ɗaya jika ɗari su wannan goma ba su jika ɗari biyu zaraba kaga nan uwa ɗaya ya kashe da yawa ko haka yan uwa tsarin yake a cikin ɗan uwa shi ta kuwa a ƙarshe wannan abin da ya bari gadan a wannan gadon da ya hudi ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ya bar uba ɗaya bar uwa ɗaya to a nan su yan uba a nan ba sa gado saboda akwai uwa ɗaya uba ɗaya shi ne dalili kuna hata an gane kuma tukwanin mutum ɗaya inda akwai shi ɗan uba ɗan uwa ci gado masu yan uba na magana yan uwa ɗaya uba ɗaya maza ne mata da bisu kashe gaba da su ma ya sake rabo kenan na'am na'am to sai wani ke tambaya cewa kamar mutum ne ya saki matar shi da kwana uku sai aka mai da aure wani auren ya ne na sani a kwana uku ba ba jini uku a kwana uku ɗan uwa idan mutum ya sake mace a cikin kwanakin jini in mai jini ce ko a cikin wata uku in mai wata uku ce Allah ya ba namiji haƙi wa buɗe ta wani haƙa biyar da nufi zalika Allah ce mazansu su suke da haƙin kome a cikin wannan kwanaki na zaman idda ‘yan wa'anan da yawa akan yi ta'addanci ɓangaren uwaye ko ɓangaren matal balle a ce ai har ma ya bata takarda za ta ce an ƙara in yata ba ta ba komawa in wa shara ta Allah in dai musulma kake kai musulmi kake kake diyarka in dai aka sake ta wannan mijinta a cikin wannan kwanakin jini sai ya dawo ya ce ya ci tuwon hasawa na mai da matata to kai uba ke uwa ke mata ba ku da haƙin mutum mai da ba ban koma ba tunan kin koma ko da kin tafi koma gidan shi ki san kina igiya ta armi inda zai mutu zaki gadon shi ke gadon ki in kin mutu kun biki ya arme bayan wannan cewa na mai da ki wannan shine ya kamata a sani da kyau don su zo suka kasi kama karya kullum ci ya bayyana tunda ba takarda an gare ko ya ba takarda in dai a cikin idda in ba ta yi jini uku ba ta jini ɗaya ta jini biyu ya ce na mai da ki ko mai ta uku ce ta yi wata wata biyu ce na mai da ki to wala ba mai raba ku an ƙare he dai sake sabon saki illa nan su maza su yi tsoron Allah akwai masu haka da niyyar cutar da mata ba son zama yake da ita ba kuma dan ya cutar da ita ba ta aimin da wuri ba in ya sake ta he ya kata zama alama ta ƙare idda dan bakin ciki ya ce na mai da ki kai maka yi tsoron Allah Allah zai kama kan wani zalunci kakka mata haka zalunci ne amma a kul miji ce na mai da ki a cikin wannan ajalin da aka hodi to gaskiyar magana armi ya koma ya kullu ba ta dama ta yi armi ko da sai bata komawa tana nan karkashin igiyar armi kun ba ta haƙƙin ku mata ku mata armi kun yi armi akan armi na ta a gane da kyau in kai ka arma ka saki ka arma ta mutane in dai akan haka ne gaskiyar magana Allah sa gyara malam game da aka yi magana abin da ya shafi jini wata bayar Allah ce take tambaya cewa jininta ya tsaya bayan awa kamar bakwai bayan sun bayan awa bakwai har an yi mu'amala ta aure kuma sai jini ya dawo ya ne shi idan jini ya tsaya ta ga alamar tsarki ta yi wanka za su aka sadu ko awa ba awa ko awa da ya dawo wata bata ai wannan wannan abin da bai dawo bai cikin hukumi bata da hukumi tunda ya tsaya na ta ga alama ɗaya cikin biyu dan wa alamar mace ta samu tsarki ɗayan biyu ne imma horin ruwa da ke biyowa bayan jini ka tabbata za ka nan ko ko a jufuf ko kuwa a sa wani abu hori a gaba a hudu a gaba komi daga an ga ɗayan bin wannan ko a sa wani abu hori a gaba komi ko hori ruwa bai ba ko yanzu a yi wanka a sallah a sadar da miji ko daga baya ya dawo wannan kuma babu lahi akan kuma ya tsaye da kuma yanzu ya tsaye da sallah da kuma kuma Allah sa tsaya Allah wa Allah na'am to sai wani bawan Allah shi kuma yake da ya ce wai a game da sallah ana ɗora dama a bisa hagun dama a bisa hagun a sallah ya ce wai mutum bai yi ba wai ya sallar shi take ba a ce babu sallah saboda nan sallah sami ya bayani cewa inna rajul la yusalli ma yukutaba laha illa ushuruha illa tusuha sumunuha subuha sudusuha har zuwa kai nusufu ya ce kwar za kenan akwai ababe wasu na sunnonin sallah wanda za ka bari za su rage maka ladan sallar amma ba ta ɓaci akwai abin zai zo na shekarar ya ce babu sallah to irin wannan kenan ganin annabi ya magana cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi shi kuma ya ce ba shi ɗaya ba dukkan annabawan Allah ce sallar su suna ɗora dama akan hagu to kai ga annabi baka yi ba to za ce ka rage wani abu a cikin sallarka ba ta cika ba irin yadda ya yi ta ba mu iya cewa sallar ta ba da ba mu nasan cewa ma a ce babu sallah gaba ɗaya amma kai a sallar sunna ka yi asara daga cikin ɓangaren sullar da ya kamata ka yi inda maza Allah ce amma ba mu ba sallah gaske magana wallahi alam na'am to sai wani ba Allah shi kuma yace kamar mutum ne yana da mace kuma zai ƙara ta biyu to wajen maganar kayan wannan sai matar ta ce ai ita ma sai an mata kamar yadda aka wa amarya wai wannan ne ka'idar shi asali da yake sake don sabon al'amin zai mata ko an mata zai sabuwa ko ita da ya bata sadaki ya ba wata ya ba wata bata da gawar sadakin ta yan uwa mu gane akwai wasu ababe da ake yi mu bar su a zama ihsani kyautatawa ce lalle ba lahi bane ba wannan uwar gida ce za ka yi amarya za ka kawo amarya da sabon kaya da kwalliya sauransu ita ma amarya uwar gida a dan ba ta wani ita ma dan kayan kwalliya sabon kaya amma ba doka bace ba ta Allah ba Allah ya ɗora wa namiji ba idan zai aron mace ya ya ba uwar gida wani kaya ko wani kuɗi ko wani ɗaya ko rabi ciki uku a raba gida uku ya ma turmi shi ya ba ta goma ya ma talatin ya ba ta wannan al'ada ce in ya yi ko me ba ta wani matacce amma ka amila abin zan fitina hai zama wata doka ce ka taka doka ka iya a rikice ba shari'a ba ce ba ke musulma ce kina musulma kake ɗauko abin da Allah bai baki ba da neman haƙƙin da Allah bai baki ba ne bai baki wani haƙƙin ba ki ce sai an baki kurin ki tsaye ainihin yawan kaza wallahi zalunci ne amma miji Allah hore mai ba lahi ba ne ba ita ma'o gida a mata sabbin kaya a mata kaza amma kan mu ɗoka doka ce ko haƙƙi ne kishin laihi ne ya ya mata laihi alhali a sharance laihi mai a sharance gaskiyar magana wannan mata a ji tsoron Allah abinda miji ya kawo to zai iya ta kashe masa ya samu ya aramin karamin kudin ana ko nake kan dana abu akwai duk iyaka ta kalibu da yawa ga abubuwa gaskiya magana yi tsoron Allah abinda Allah ya sa mijinki ya baki kyauta da hannun bibi ki godiya abinda bai baki ba kake dora mishi haƙƙin da baki haƙƙi akan shi kuma da zalunci gaskiya magana iyawa iya tsoron ki ko iya tsoron fitina ko ki mishi diya iya wani ban da iya ne ya kulle ya cire kulle ya kwari kanshi ma ya zo ya kawo wani abun dan kurin ki kyale shi gaskiya akwai zalunci ki bar shi da abin da yau da yake kan shi yanzu wannan kuma abinda Allah hore baki ba lahi bane ba amma ba doka bace ba shari'a bace ta dora mu gaskiya magana na'am to mallam sai wani shi ma yake tambaya cewa wai akwai wani abu da ake cewa aqida wai me ake nufi da aqida sai wani bai da aqida wani yana da aqida
to idan mutum ya ce wani bai da aqida mana bata ma'ana dan aqida akwai ta banza na'am akwai ta kirki aqidar Isa dan Allah aqida ce na'am hakika ce ta banza ce aqida Allah ya rada aqida ta wasu a ta ce aqida abinda mutum ke kudur cewa na wani akwai misali kan addini misali ta ta ta musulunci ko musulmi ne amma iya da aqidar cewa idan mutum ya mutu iya laihi ko ƙarya ko shan giya ko wani abu kaza na kabira in ya mutu wuta ce kai tsaye kun haɓu da bai wutowa musulmi ne na ta ƙida khawarij da ka ce Allah khawarij aqida su kurum ba a huta wa har abada kaga na ƙida ce akwai misalin mu'tazila masu ganin su kuma idan mutum musulmi ya yi kabira misali ƙarya ko shan giya ko zina misali ko ya sata to wannan mutumin an ce yana bayan manzalatai tsakanin masauki biyu shi ba a ce mai kawuri kuma a ce mashi musulmi haka bisa haka suke masu sai iya tsakanin matsayi biyu amma su ma in ya mutu akan haka sai su ce wuta hala abada kaji abinda haka na ƙida ce ko masu aƙida cewa ai yanzu ma wani iya iya zama da saƙo musa ayan amadiya akwai ayan amadiya akwai an ce ayan amadiya ayan amadiya amma da sallah suke yin ta guda biyar amma ayan amadiya suna da aƙida bayan bayan manzala ko kuma ga Allah yanzu ma Allah ya aiko da wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shin sai musu ta amadiya amadu gulam ne a wani shi ahmadiyya yake kamar annabi Muhammad ne a'a na ce ahmadiyya ba manzo Allah bane ba ahmadi ahmad gulam na ce mirata gulam wani ne a pakistan wani pakistani ne ya yi da auren an mai wahayi bayan annabi koma ga Allah shi ma Allah mai wahayi ya mai sako shi shi ahmadiyya duk da wani doka suka ce ahmadiyya doka suke wani abu ne na manzo Allah ne ahmad ne la ba ahmad kokarin tajin su ka shiga ma suka shiga ma intanet ka bintuka mai ahmadiyya mirata gulam wani ne a pakistan shi ne ya da'awar wahayi sako daga Allah bayan annabi nan kusan ma miliyan sana wannan ganin ba bayan ma aka samu a takaice kenan kaga wannan aqida ce akwai masu aqidar wuta man zuba gaba za ita akwai masu aqidar babu ceto gobe kiyama in wa akwai abin aqidu dole aqidu ne akwai mai aqidar in wa abin iya da yawa ta aqida kurin wani abu rake to ya ce aqida ta kwarai ya ce aqida ta salafus salih aqida ta magabata yanda manzon Allah ya rayu yadda sahabbai suka rayu abin suke da aƙida a kan shi kan imani da Allah kan da mala'iku da annabawan baka ware wani akwai mala'iku akwai wuta akwai aljanna tun don abubuwan da ke aƙida wanda bayan manzo Allah koma ga Allah Allah bai aiko da kowa bayan manzo Allah koma ga Allah ba wani sako bayan annabi sallallahu alaihi wasallam don ababan wani akwai a cikin aƙida tana da tana da faɗi kwarai amma ana neman ta zama aƙida ta kwarai ta sahabbai ta annabi sahabbai ta ci kwarai na'am to malam sai wani shi kuma abin gani kuma aqida a Hausa kurin abin da mutum yake yake da kudurci yake da imani da shi a zuciya shi kurin takaice to sai wannan shi ke tambaya cewa wai iya so a gaya mishi yaya ake salatu tasbih
kaji kuma yan wa salatu tasbih ga inda ake yin ta sallah ce raka hudu da fatiha da surar da ka iya fatiha da surar da ka iya a yi subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar bakin wani gudanar a kuma tsawon haula kwata labillah don mu gane ƙarin wala haula kwata labillah a cikin tasibin wannan babu shi a cikin wannan sallah amma a wajen sa cikin azkar kana iya yin subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah balahi bane ba amma a cikin salatul sabi babu wala hawla quwwata illa billah kurin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai kawa goma sha biyar a tsaye idan an yi ruku'i a ruku'i a kawa goma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kawa goma a ruku'i an dago daga ruku'i an yi tsaye kayan sujada a karanta kawa goma a je sujada a karanta kawa goma a dago daga sujada a zamana a karanta kawa goma a zamani a koma sujada ta biyu a karanta kawa goma in za a raka a ta biyu a dan zamana da su isra a dan zamana kan kawa ta goma a karanta kawa goma sai a tashi kuma raka ta biyu ma kullum bayan fatiha da sura 15 ake kuma ka yi rukuyu ka yi goma kamar da ka raka ta ruku ka yi ka taso daga rukuyu ka yi goma ka je sujada ka yi goma ka dago ka yi goma ka koma sujada ta biyu ka yi goma dan ka zo zaman tahiya sai ka tahiya kama annabi salati to kuma sai kawa goma kuma ya ka tashi ta uku ma haka za a an zo ya an zamana an ta san za a miƙe raka ta uku an an goma ta kuma tashi ta hudu ma an zo wajen tahiya sai an tahiya an yi goma ta kuma an tahiya wa annabi sallallahu alaihi wasallam goma in kai da sahi duka zai baka tasbih ɗari uku ne don ko ta raka'a za samu tasbih 75 ne ya ka samu tasbih 75 gashi kamar haka a tsaye ka 15 ka rukuyu ka goma ka ga 25 an na gwada rukuyu a tsaye an yi goma 35 an je sujada an yi goma arba'in da biyar an taso daga sujada an zamna an yi goma kaga hamsin da biyar an kuma sujada ta biyu an yi goma sittin da biyar za mu yi an yi goma saba'in da biyar su hudu zai baki ɗari uku wannan shi ne sabatar ta sabi
to mana wannan tambaya na gaba yake cewa wai wani azumi ne wai ba a ma ɗorere
babu azumi ba mai ɗorere babu ɗan wata kamar ake yawan abin ne shi magani suhur na mai suhur ta amin baraka ma'ana abinci ne mai albarka na ta azumi suhur abinci ne mai albarka ana mai azumi ya yi to amma menene duk idan kai ne ya azumi ko a ramadan ko na kafara ko na nafila rashin yin sahurkinka bai bata ma azumi bai hana ka azumi gani da yawa kuma sun tambaye na mace bin sahur ba eh yan wa duk azumin da za a yi kowane azumi ne rashin sahur bai hana ka azumi in dai kai niyya niyya kurin ake bukata ko ka makara abu ɗaya ne bambanci misali na yi niyya azumi na nafila sai na makara ne gaskiya idan na azumi zan sha wahala yin ci ban yi wani da ma nafila ce ko ya ce na su azumi tun na makarantar sai nubin sauro ban ban karin yi ya ce na fasa amma kana da dama ka yi wannan azumin ko ba sahur an kai niyyar ka wannan shine kuma a takaice
to mana wannan jin sai cikin wancan tambayar ce wannan bayan da kuka yi yake tambayar cewa wai ya halitta don bambancin aƙida mutum ya yanke zumunci
To, shi maganar bambancin aƙida bai hujjar yanke zumunci, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa, kayan wannan suna nasin ƙur'ani Allah gama hata da uwaye, wa in ja hadaka, Allah an tushka bishiyan, ما ليس بينهم لا تطيعوا ما جاء وصحيح ما في الدنيا معروفة ko uwaye mushrikai misali mushrikai ne gangariya suna bauta gumki ko kirista ne ko yahudawa ne bangaren addini Allah ya baka musu da'a amma kyakkyawar alaka ta duniya a hisani biyayya ta uwaye zaka musu to haka dangantaka ta jini dangantaka ta jini ko da kahuri ne gangariya mai zuwa coci bakin gabe dangantaka tana nan zaka mace duk abin da suna kyautawa misali annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya rasulallah ina da dangi suna ina musu iyaka kyautatawa amma suna gani zamu suna cutar da ni zan ce ka ci gaba da kyauta musu kai Allah zai taimake ka a kansu su za su halaka da kansu kan sa ce to ka ce me zai ya ce annabi ke cewa shugaban gaciya ƙureshawa suna zaha dangantaka ta da su an san mun shaka sun kawo ma Allah ko suna na ba mugu adawa ma ce wallahi annabi ce zan ci sabullah bi bilal ya ce annabi ce zan ci gaba da sanyaya wannan dangantaka ta mu ka kenan a takaice dan mutum ba shi da aqida ko da kawuri gangariya da akwai wannan wannan aqida ba kawai shi akwai abubuwan mun aqida ba ce kawuri da ya saba bangaren aqida da ban shi da tauhidi tauhidi da ba aqida da ban tauhidi kada da Allah ita aqida tana akwai mutum ba kawai wani wani abu daban wata aqida sun samu mutum da ya ce misali babu misali ya ce misali misali ya yi magana misali ceto laihi ne kabir an ta amma ba ce aka huta idan mai bayan ayoyin ne ya ce misali ayoyin karya ne akwai abu na ƙida saba ba ƙida amma kuma ba ce ka hurci ne ka gane kenan dan mutum kuna bambancin aƙida babu hujjar magana yanke alaƙa ta zumunci da shi bangaren insani rayuwa zaka bakin kyauta zaka mishi bangaren addini wannan kuma kowa kan nashi ba magana shiga a nan ba magana izgiri da kowa sa da addini babu wannan ya tsaye da nan na ta gane kina a takaice rashin aƙida bai sa ka yanke zumunci da danginka
to malam wannan take tambayar cewa wai ya halatta wai miji ya dinga ba matar shi zance na kumya ko da ta nuna mai bata so shi sai ci gaba da yi
to ina ga iyawa akwai marayanci da wani abu iyawa shi dan marayan iya kalmomin da kan soyayya da ake kuna tsakanin mace da miji ita kuma iyawa ta bata saba ba ko ita kasan rayuwa ce kowa da irin kilmakin da tashi yana da tashi ai tsakanin mace da miji iyaye wani sunan kalmomin nace na wannan soyayya ko na abubuwa na mu'amala da mace sai mace da miji duk abin zai gama da ba wata kumya in dai abin da shayi alaka ce ta aure na maganar soyayya da wata soyayya soyayya mata ce mata ina son ki ma kici gina da ma ce masoyiya ta wata kace ta masoyiya ta mana ban sabo ba saba da shi ba irin wannan shi kuma dan barki na maraya ne ya iya mata na abubuwan ma sheri iya masoyiya ta wane ne da ganki ita ta ba irin ga ababan kenan in dai abin da yake ga mata to sa'a ma shari'a ba abin nan mu'amala ta take take zai bata bata so ya ga ta yi ƙurusa ba ta sadi in abin akwai batsa ko abin da bai dace wani shi za a ce mai nasiya ya fasa ta mun san me yake ga mata ba balle mai hukuncin abin amma in dai abin saba shara ba to gaskiya ba laifi bane namiji ya mata yi wasa da matan shi karan karmomi na sauya da sauransu hatta na mu'amala in tsakanin shi da ita ne ba laifi bane ba wallahi wala
to malam wanda ke cewa wai mutum ne iya cikin sallah sai iska wai ina matsayin sallah shi ta sallah ce babu ta sallah ce ta gare sallah ya samu waya kuma ta zo a yara wallah ta koma a shiga sallah kuma ga yi iska an gare sallah ta ta ɓaci
to mana wannan take tambayar cewa wai idan wai mace ta gaisa da namiji ko ba kyau
eh ba gama jikin mace da namiji ko a gaisuwa annabi sallallahu alaihi bai taɓa gaisuwa da wata mace ba ko mun baya da yake da mata ya daga hannu ke daga bai musu bai gaisa da su annabi bai don marinsa ya tabbata annan salam iya cewa mutum a buga maka allura a ka ya hiye maka alkhairi da ka shahi jikin matar da ba ta ka ba wannan kamar yansa ba sa ba a kai sa mace irin nake na bariki na bariki ce tsarin turawa ne gaskiyar magana ba musulunci ba ne ba ba da dama kurin mamayewar al'ada ce ta mamaye mutane suke irin wannan al'amari na gaisuwa a kawo a kawo ba zan wannan abin ya zama to jiki ne ma kowa ya san taushin jikin macen mata kai an ma ga shugaban kasa ne ma kowa san jikin matar shi ta hanyar gaisuwa kai babban mutum ne an san hannun matarka to abubuwan iya kawo gaskiya na turanci ne ya ke kawata mana abin amma shari'a ta musulunci ba ta yarda ba da gaisawa da jikin matar da ba taka ba isu suna tawilin abin na ayi hannu bai cikin al'aura don ababai ne suke da gaskiya na tawilin abin da yake kurin a karfafa maka abin da ya shafi bar hanya ne kurin mutum ya kaure shi kare ma kanshi kurin a gaisa a sigarin sa assalamu alaikum assalamu alaikum ba sai an bada hannu ba shine gaskiya lafiya da kare imaninka
to mana wani mai tambaya yake cewa wai azumi ne ake bin shi tun na bara wai bana in zai rama sai ya bada wani mudun koka eh akwai mas'alar malamai magabata wasu malamai suna ga da hakan idan azumi shekara ba karama ba to za ka ba da muddi a kullum karama wani azumin amma abin da suna muke cewa wannan magana babu nasi daga manzan da Allah ya yi ko ko Allah ko manzan da basu kawo ba dora maka wani abu daban na ciyarwa don azumi ya shekara illa kurin ka saka ke kurin cikin gasurin ga fara ga Allah amma ta an dora maka za dora ma mutum har wata dukiya dukiya shi iya bukatar nasu daga Allah ko daga manzon Allah amma akwai wani fahimta daga cikin magabata hatta daga Imam Bukhari iya ga shi ma babu wata madogara ta dorawa mutum duk da an samu cikin magabata amma ce ya zama wajibi a kanka a takaice dai kurin abin da yake wajibi kan mutum ya rama wannan azumin shine farilla akan shi wallahu a'lam
to tambayar shi ta biyu yake cewa iya so ka bashi wata addu'a wadda zai yi dinga yin imanin shekaru
to abin da ke kara imani aiki na kware barin sabo da ibada yawan ibada daga cikin kuma addu'a ya irin su ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika eh da Allah ya miji sukata ka tabbatar da zuciyata kan addininka kuma yawan ambatan Allah iya kara maka imani eh yawan ambatan Allah Allah bi zikra tatmin qulubi Allah ko da ambatan Allah zuciya take samun nutsuwa eh
to wannan yake tambayar cewa wai ya ake wankan janaba
wankan jana kuran a samu ruwa mai sunan ruwa ko a na famfo ko a so ko a dauro ko a sahani ga nukuyan da ake bukata a yi wannan wanka a ɗauko ruwa a wanke hannu bakin hannu wuyan hannu ko da famfo ko da dauro ko da so ko da sahani haka zai a wanke hannu bakin wuyan hannu in ya so a ɗauko ruwa a wanke al'aura da kyau an ga ce niyya da ka azura mai niyya dama babu na karatun niyya babu na kayan wata gusul da mata faradin kaza a kullum da ka zo ka zo za ka kudurta za ka yi wankan janaba wannan shi ne da ake bukata a ranka an ka zo kurin ka ɗauko ruwa ka wanke hannunka bakin wani hannun sau uku ka ɗauko ruwa ka wanke al'aurarka gaba ɗaya ko al'aurarki gaba ɗaya ma ka wanke ka zamanta ta al'aura to don gudun komowa sabanin taɓa al'aura sai a wanke tun daga cibiya zuwa cinya zuwa guyo ko ina a wanke da kyau wannan wanke karanta kuma an wanke wurin bangaren wankan janaba ba sai an dawo ba an wanke ba sai an dawo ba sai a zo kuma a yi arwalla irin arwalla ta sallah ta yau da kullum in so bayan aure ta sallah sai a ɗauko ruwa a zuba a ka a wanke kai su uku da kyau kuma a yi ƙasa daga wuya zuwa ƙasa kuma ɓangaren dama a wanke inda ba a wanke alwala ba sai a wanke ɓangaren hakum haka inda aka wanke alwala ba sai sake wanke ba kullum shi kenan ya tsira na hata an gane Allah wala to shi kuma wannan tambayar shi kan wannan ce ce wai irin wannan wanka wai iya iya yi kamar eh, wankan juma'a ne zai yi da ya shi- da ya shiga ban ɗaki sai siffa irin na wankan janaba ya yi shi da alwala kuma daga baya ya gama jikin shi gaba ɗaya wai ya yi ko kuma sai ya sake alwala a inda ka alwala shi kenan ka suba alwala shi kenan da annabi sallallahu alaihi ya ce wankan juma kaman wankan janaba ne haka an tana cikin sitawar cikin sahih bukhari annabi ya siffanta wankan juma da wankan janaba
to
kana wani ne ke tambaya cewa wai iya nema a ƙara musu bayani akan wannan addu'a da kuka ba da wanda kuke cewa la ilaha illallah wa la shirka lahu lahul mulku wa lahul hamd bi yadihi khairu wa ala kulli shay'in qadir a nan gara basa ta asuba da magaraba ko eh yace a maimaita musu sake ji addu'a da manzon sallallahu da manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta ta eh, kowace daya goma ce ake karanta bayan asuba da bayan magaraba yanzu zan ta kowace daya za a baka hasana goma akan kalma zinihi goma daga ma daraja goma a baka kariya daga dukkan abinki kuma a baka kariya daga shedani kuma a ranar ba bi aikin da yake yawan da sai yanda huce abin da kai kenan shine ga lafazin yanda yake wanda na karanta kin eh, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قها goma bayan asuba da bayan magarba kayan ka canza wuri kayan ka sauya zama kuma kayan ka kayan ka wa kowa magana amma ruwa ta amma hadari kana iya yi amma dai goma goma ka samu na fadala insha Allah eh ka kenan zama to kenan ga galadan 100 ne kenan zini 100 kuma daraja 100 tunda goma ko ta ɗaya za a baka abu goma Allah ya taimake mu malam sai wani ke tambaya cewa eh, wata mata ce take tambaya ina hukuncin mijin da yake kaurace wa matar shi wata uku har zuwa wata goma wai tana iya cewa wata auren shi a shari'a mace idan miji ko rantsuwa yayi da Allah bai kara kusantata an ba shi iyakar wata hudu shi na ce ila'i na san qur'ani baki ta hudu ne an wata hudu yayi to anan mace tana da haƙƙi ko ya dawo in kafara zai kafara ya ci gaba da mu'amala da ita ko ko suke ta to amma wata hudu sai ta kyale ko shekara akai almi iya nan a matsayin almi illa shiga haƙƙi ko gallazawa in ba da in ba darura komi a san darura shi ba in dai ba darura komi to iya nan a cikin zalimci cikin cin haƙƙinta kuma Allah zai saka mata amma inda dalili kuma wannan ya bincike dalili amma dai a takaice dan ta shekara almi iya nan tana na matar shi amma tana haƙƙin ce bata da ba tana haƙƙin ce bata da ba ta ne da ba kullum dole ko ka dawo ko ka sake ni tana nan haƙƙin ci gaba
to malam wannan yake tambaya cewa wai jingina ta gona waya take a musulunci akwai jingina ta komi ko gona ko mota ko gida abinda ba a yi na zalunci kaban jingina go ka- in baka jing- ka ban jingina gona in baka jika hamsin ko jika ashirin ko jika ɗari in yi ta noma ko in shekara shekaru a banza da kaban jika ɗari ta kuma in baka gona ka wani zalunci ne ita kurin yawan jingina ko gida ko gona ko mota kurin garanti ne bashi da nake binka sai ka ban gonarka ita ce kamuwa kenan a hausa kenan idan baka biya ni ba sai in kama gonarka ko ka sai ka sai da ka biya ni ko ka ka kuɗi ma gonarka in baka ba sai da a biya ni shi ne kuɗin jingina amma manzo annabi mace annabi mai jingina baka da haƙƙin kana abu a bada manzo Allah ba dama amfani da jingina ya ce wanda yake dabba ce ce zaru yurkab bin nafaqatihi wala bin mishrab bin nafaqatihi yanzu za ta kenan dabba ta hawa yanzu za ka iya hawa dan ka ba ta ciyawa da ruwa in ka gabata ruwa da ciyawa amma ka dama hawa danga abin da ka mata ya ce in dabba ce mai nono za ka sha nonon don ka bata abinci amma haka korin abin da bai ci bai sha gona ko gida ka kama gida mutum ka shiga shiga kama gona mutum ka ta nomawa a banza wani zalunci ne kana iya ba shi kuɗi jingina gona amma a- a haya a shekara zan noma ta a jika kaza to ba laifin a jimi ba laifin a haya amma haka kurin da ake yi a kakara ko a maraya akan gida ko akan ko mutum ha- tare da sharar malam bahaushe ko mutum ya baka jingina riga rar da ya kama ka kama shi wuya ma ka biya shi wannan zalunci ne ba ni biyan shi riga baka ajiya ka aje ta da dai ka kudi kun ka ba shi shikenan eh
to malam akwai ko dan uwa ne ko yar uwa daga tafkin kaluko suna cewa suna koyon baya kuma suna bara da to akwai wata ma uwa ita ma ta ce ina ga yan wa lokaci ya zo wata mishi na gari mun zo karshe muna fatar Ah?
kulli war hamni wa adini wa afini wai warzuqni wai kawa nawa yake wace rabbi kulli war hamni wa adini ta wa ta afini ta tsakan su da guda biyu ana guda ce to wannan addu'a ce Eh, ita ce a wajen sujada fata wannan askara ne tsakan sujada guda biyu eh ba guda da kai a wannan wurin kun kai mai ta ba laifin ban kana son ka jima yan wani lokaci ya zo ƙarshe muna fatar Allah kai mu gobe shirin mu na kare goma yanzu muna fatar dukkan masu bukatun alkhairi masu neman araman ne masu neman lahiya ne kowa Allah biya bukatun alkhairi gaba ɗaya da namu gaba ɗaya Allah kare mana imanin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma qadi hawaijana Allahumma qadi hawaijana اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاني na rubutu ne sakon amurka